إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم راقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن من أعظم النعم التي يجب على المرء شكرها لله تبارك وتعالى نعمة الإيمان الإيمان الذي يطهر القلب من الشرك ويطهر القلب من الظلم ويطهر القلب من الفسوق والعصيان الإيمان الذي يرزق العبد أو الذي يرزق الله تبارك وتعالى بسببه العبد من الطمأنينة واليقين التي يشعر بها العبد أن ربه حاضر وأنه شاهد وأن ربه هو ملجأه إذا أنابته نائبة الدهر يطمئن أن له ربا يلجأ إليه ويسأله من فضله يطمئن قلبه على أن له ربا يكلأه ويحفظه يطمئن قلبه على أن له ربا هو الرازق هو الذي يرزقه من حيث لا يحتسب إن العبد إذا اطمأن قلبه بالإيمان ورسخ الإيمان في قلبه يجد من قرارة نفسه الأمن والطمأنينة ثم النعمة الثانية هي نعمة الأمن الأمن في البلاد من أعظم ما يجب على العبد أن يسأل الله تعالى تحققه فيه فردا واجتماعا عباد الله إن الله فرق بين المؤمنين والفسقة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون بل لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون عباد الله إن الله تبارك وتعالى فرق هذا الفرق ويجب علينا أن نستفيد من هذا التفريق أن الله تعالى مع عباده وأنه يكون معهم حافظا وراعيا وهو الذي يكلأهم من كل مكروه فيجب عليهم أن يحفظوا على نعمه يقول الله تبارك وتعالى فيما يضرب لنا من المثل ضرب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ضرب مثلا قرية تأم الله فأذاقها الله هذا يثبت أن هناك ارتباطا بين أعمال العبد إيمانا وكفرا صلاحا وفسقا له علاقة بما يتعامل به ربنا مع خلقه إذا صار الناس آمنين مؤمنين وصاروا كذلك عادلين ولم يظلموا فالله تبارك وتعالى يثبت فيهم الامن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال الله تعالى ماذا اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالذي يريد الامن عليه باصلاح باصلاح العقيده وأصلاح وعليه بالقيام بكل ما من شانه جمع الكلمه ثم عليه بشكر النعمه ولا نكون كتلك القريه التي كفرت بانعم الله بل نشكر الله تبارك وتعالى على من انعم به علينا من نعم الامن واستذلاله وتوسيع نطاقه فينا فنشكر الله تبارك وتعالى ان جعلنا امنين وبذلك نساله ان يذهب عنا كل امر يسبب اضطراب الامن فينا وان ياتينا بالخوف والجوع وغير ذلك من الامور التي نكرهها اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan musulmi masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan godiya ga Allah Allah ta'ala Ubangijinmu mahalicinmu bayan godiya gare shi marar iyaka da salati ga annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam fiyayyen halitta wanda muke roƙon Allah ya ƙara mana sansa da tsayuwa akan tafarkinsa ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa sannan mu sani cewa daga cikin ni'imomi manya waɗanda wajibi ne a kanmu mu gode wa Allah a kansu ni'imar imani imanin nan da yake tsarkake zuciyar mutum ya tsarkake ta daga shirka ya tsarkake ta daga zalunci ya tsarkake ta daga fasikanci da saɓon Allah da duk wani laifi imanin nan wanda a sababinsa ne Allah ke arzubta bawa da wata irin natsuwa da kwanciyar hankali da ji a jikinsa cewa yana da Ubangiji, Ubangijin da ya halicce shi, Ubangijin da yake kula da shi, Ubangijin da yake arzuta shi, Ubangijin da wajen kula da shi baya neman shawarar kowa, Ubangijin da ya fi ƙarfin kowa, Ubangijin da ya mallaki komai, Ubangijin da duk wata ni'ima da ka gani a jikin bawansa to babu wanda ya bashi in ba wannan Ubangijin ba. Ubangijin da yake tsare ka daga wata damuwa, to wannan imanin yana sanya maka wannan natsuwar da kwanciyar hankali cewa kana da Ubangijin da yake kula da kai. Kada ka bari kai masa butulci, kada ka juya masa baya, kada ka koma wajen wani wanda ba shi ba, wanda ba shi da iko a kanka. bai ma komai ba shi ma nema yake a yi masa to kada ka dogara da shi kada dogaranka ya zama gama wani wanda ba Allah ba da sa ranka da ƙaunarka da fatanka ka koma zuwa ga wani to in Allah ya barka da wani wallahi ba za ka ci nasara ba ka matsa gun Allah ka nemi taimakonsa ka makalkale masa shi kadai shine zai tsare ka daga dukkan abin da ya dame ka to wannan ita ce babbar ni'ima duk wanda ya rasa wannan a wannan duniyar to yayi hasara ni'ima ta biyu ita ce ni'imar zaman lafiya bawon Allah tambayi kanka me ake nufi da zaman lafiya zaman lafiya shine aminci da natsuwa da kawar da tsoro da firgici da razani daga dukkan abin da zai damu addininka da dukkan abin da zai kawo maka tsoro ta hanyar iyalanka da mutuncinka da duk abin da zai kawar maka tsoro akan dukiyarka da duk abin da zai kawar maka tsoro akan al'ummarka da dukkan abin da zai kawar maka tsoro a cikin abin da ya shafi mutuncinka tsare addini da dukiya da rayuka da mutunci da ci gaban al'umma da zurriya wannan shine ginshikan abin da aka gina addinin musulunci akan tsare su to mutum ya zama ya samu nutsuwa akan wannan shine kwanciyar hankali shine zaman lafiya zaman lafiya ba da kuɗi ake sayansa ba zaman lafiya ana samunsa da imani da gyaran aƙida a koma zuwa ga Allah Allah ya faɗa mana wannan a ƙur'ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sakamakon su Allah ya ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun fa atlaqa Allah tabaaraka wa ta'ala al-amna huna wa lam yuqayyidhu fil akhirati bal atlaqahu amnan fi duniya wa amnan fil akhirati Allah madaukaki ya saki wannan lafazi na amni bai kayyade shi ya ce a lahira ba ballantana ka ce fassarar amnun anan shine kawai magana shiga aljanna a'a allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da Allah shine Allah shi kadai za a bautawa suka gaskata shi a labaransa suka karɓi hukuncinsa suka gaskata manzansa suka yadda da shi suka amince da shi suka girmama shi suka fifita shi kuma suka bi shi suka yi masa da'a suka yadda da dukkan abin da Allah ya wajabta a imani da shi walam yalbisu imanahum bi dhulm kuma ba su cakuɗa wannan imanin da zalunci ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan zalunci me ake nufi da shi anan ya ce abin da ake nufi da shi shirka da haka wanda ya imani bai cakuɗa imanin nasa da shirka ba bai yadda da bokanci da tsafe-tsafe da bautawa duwatsu da itatuwa da duk wasu abubuwa da da ba Allah ba bai yadda da wannan ba to sakamakonsa Allah zai ba shi zaman lafiya ina mai neman imani a gun mai neman zaman lafiya a gun bokaye to ba za ka samu ba ina mai neman zaman lafiya a wurin wani wanda ba Allah ba to Allah ya gaya masa ba zai samu ba ana samun zaman lafiya ne da gyaran aƙida da tsayawa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yadda da Allah to Allah zai yadda da kai kuma za ka yi mamakin abin da za ka gani Allah shine ya san suwaye abokan gaba ta ina za su zo babu mai kaɗe su in ba shi ba to a yadda da Allah a koma zuwa gare shi Allah zai mana abun mamaki abu na biyu daga cikin abin da zai taimaka mana wajen zaman lafiya gode wa ni'imar Allah in Allah ya maka ni'imar zaman lafiya to duk yadda za ka yi ka kare ta ka yi ƙoƙari ka kare ta kada ka bari a zo a keta maka ka haɗa kai wannan shine mataki na uku zan zo kansa kiyaye ni'imar Allah ta hanyar kar a ƙaryata Allah kar a ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a bi dokokin Allah a daina saɓon Allah wanda Allah ke fushi da al'umma a kansa in al'umma ta yi tafalluci daga hannun dokar Allah kowa ya ga abin da ya ga dama shine daidai a gare shi to Allah zai ɗora wasu a kanmu sai ta gana mana azaba da rashin zaman lafiya saboda mun ɗauki abin da Allah bai yarda da shi ba shine rayuwa a gunmu saban Allah ya yawa zinace-zinace da liwatsi sace-sace da haura gidan mutane sai kuma Allah ya gwara kawunanmu ba haɗin kai ba zaman lafiya ba wanda ya yarda da wani shikenan ba za mu zauna lafiya ba abu na uku da zai taimaka mana a tabbatar da zaman lafiya shine tabbatar da haɗin kai dukkan abin da zai kawo rabuwar kai a tsakaninmu to mi watsi da shi da jiji da kai da kowa shi ya iya to kowa ya haƙura da ƙwarewarsa mu zo mu haɗu da mu da shugabanninmu ko muna son su ko ba ma son su wanda bai san yaƙi ba bai san labarin yaƙi ba shi ne za ka ji yanzu yana cewa ko ma me ɗin aje a yi yaƙi ma'anarsa ƙarewar abinci yaƙi ma'anarsa kisa kisan uwa kisan uba kisan 'ya'ya a gabanka yaƙi ma'anarsa kasuwa ba za ta ci ba yaƙi ma'anarsa ba zuwa masallaci yaƙi ma'anarsa ba makarantu kowa ya ɓuya a cikin gidansa saboda in ya fito ba shi da tabbas za a iya kashe shi ba asibiti marasa hankali a cikin al'umma su ne waɗanda in makami ya je hannunsu to sai wanda suka yi wa rahama in ko aka ce rayuwarka tana ƙarƙashin rahamar marar hankali mai shan ƙwaya to ka shiga uku wannan ita ce ma'anar yaƙi zaman lafiya kuma shine fita daga waɗannan abubuwan ka zo masallaci a ƙafa ko a mota ko a babur ka koma lafiya ka je kasuwa ka sai naman miya in Allah ya hore maka kuɗin ƙashi ka sai magi da gishiri ka kawo gida a dafa abinci ka je wurin aikinka ka je kai faskare ka sai da mangwaro da rake kai leburanci ka samo ɗan kaɗan ka kawo wa iyali su gode wa Allah a ce a sha a kwanta babu wanda ya hauro muku har zuwa safiya wannan shine zaman lafiya amma hargowa da hayaniya wadda za ta iya kaiwa ga rikicewa al'amura to wajibinmu mu guje ta abu na hudu duk wanda muke da labari a unguwanninmu ba a san shi ba ba a fahimci daga ina yake ba mai ya zo da shi yana ɓoye-ɓoyen wasu abubuwa wanda zai iya taimakawa waɗanda za su tayar mana hankali to kada mu ji tsoro mu je mu kai rahotonsa ni'imar Allah ce ya sanar da mu hatta wannan ɗin har a iya gaya wa ma'aikata har a je a tsare wani abu tun bai faru ba ita ce ni'imar in ka bari sakamakon sakacinka a matsayinka na mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko ɗan gari kawai haka ka san akwai abu da zai iya damun al'umma ya tada hankali amma kai shuru ko a baka wani abu ko ma'aikacin tsaro ne kai a baka wani abu ka sa a aljihu ka kau da kanka saboda kawai aljihunka ya cika baka damu da abin da zai samu al'umma ba to za ka yi nadama za ka yi nadama waɗannan abubuwan in suka taso ba wanda abin ya shafa kawai yake shafa ba kowa zai shafa babu mai zama lafiya don haka dole ne mu haɗa kanmu ko kana da rashin jituwa da wani a matsayinka na a matsayinsa na shugabanka ka yi haƙuri don tabbatar da zaman lafiya dole mu haɗa kanmu duk wanda zai kawo mana fitina muna da labarinsa to mu isar da saƙo a kansa ta hanyar asiri ta hanyar kuma da ba za mu cutu ba a ɗauki mataki Allah umarnin da ya bamu da yana magana akan munafikai waɗanda suke yaɗa maganganu yana cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'amilahu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wasu mutane suna nan in labari ya zo musu da ya shafi tsoro ko zaman lafiya sai ka ji an sa shi ana ta yadawa sai mutum ya tafi facebook sai a ce to akwai kaza akwai kaza zancen zaman lafiya na ma'aikatan zaman lafiya ne ba zancen kowa ba ne ya zo ya faɗi wani sirri na zaman lafiya ba a faɗa ko a facebook ka ce ai akwai kaza akwai kaza sai ya tada hankalin jama'a ana gaya wa waɗanda za su yi maganin abin ne ba a yaɗa shi shine Allah yake faɗa suka yana faɗin wannan a siyaƙin zargi aza'u bihi suna yaɗa zance sai Allah ce walau radduhu ila rasul da sun mai da wannan labarin zuwa ga manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje a ce masa mun ji labari akwai wasu mutane fa suna shirin za su kawo farmaci wa ila ulil amri da shugabanni in ji Allah haka yace minhum a cikin su sai ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to a cikin su malamai waɗanda suka san mahanga da masana harkar zaman lafiya da sun sanya da za su yi amfani da wannan information da za a bayar ba za su je su tona asiri yadda har masu plan ɗin za su je su zartar da shi ba tare da an sani ba don haka ya jama'a harkar zaman lafiya harkar kowa ce harkar liman ce harkar sarki ce harkar hakimi harkar dagaci harkar lebur harkar mai shayi kana sai da shayinka mutane suna hira a teburinka ka ji ana cewa wani ya zo gari zai tada hankali to ka yi ƙoƙarin da za ka sanar da manya a kansa kana makoci kana mai unguwa ko makocin mai unguwa ka ji labarin wani ya zo ya ɗau hayar wani gida ana ganin ana shigowa ana fita ba a san me ake ba ko baka san me baka sa idan mahukunta su zo su bincike ba cune za ka kace ana wani abu ba in baka san ana yi ba karka yi karya karka tuhumi mutum da abin da in an yi bincike kuma za ka zama makaryaci ka faɗi iya abin da ka sani in zato ne ka ce zato kake yi domin in aka ce kowa zai tuhumi kowa to kuma ba za a zauna lafiya ba amma tabbas in ka ji akwai wani abu da zai tada hankalin gari to ka ci amana in baka faɗa ba cin amana kuma da Allah zai kama ka a kanta ‘ya'yan uwa musulmi in mun haɗa kanmu to kuma mu koma zuwa ga san juna da gusar da hassada da dukkan abin da zai lalata zamantakewa a tsakaninmu wannan duk suna cikin manya-manyan sabubba da za su tabbatar mana da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في بلادنا اللهم ردنا اليك ردا جميلا واجعلنا مستقيمين على طاعتك وحقق لنا ما نامله من الامن والاستقرار في جميع البلاد يا الله من روقانك كيلوتا من زمن لافيه كيلوتا من كونشير هنكلي كبام نصوح ka ba mu dukkan abin da muke bukata mu samu wajen kwanciyar hankalin mu bauta maka mu yi ibada gare ka cikin natsuwa mu nemi abincin mu cikin natsuwa Allah ka tabbatar mana da dukkan alheran da muke so a wannan ƙasa ta mu dukkan sharri Allah ka kaɗe mana shi ya'yan wa musulmi wajibin mu mu dage da addu'a shi ne manta ban faɗa ba kuma yana cikin manya duk da dai dama mun sha faɗin su a duƙufa da addu'a cikin dare cikin safiya da rana mu roƙi Allah abin da ya jarrabu wani wuri da shi na rashin zama lafiya Allah kada ya kawo mana shi nan mutane da yawa suna roƙon a yi musu addu'a ko su an kama nasu suna can a tsare ana ta karɓar kuɗi ba a sake su ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa a sake su waɗanda aka tsare a Kaduna sakamakon harin da aka kai wa jirgin ƙasa har yanzu wasu suna nan a hannu a cikinsu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka fidda su Allah ka kawo ƙarshen waɗannan al'amura a ko'ina wannan gari namu Allah ka tsare shi duk wanda zai shigo da wani abu da zai taimakawa masu kawo tashin hankali a wannan gari a wannan jiha tamu a wannan ƙasa ma baki ɗaya Allah ka tona asirinsu tun kafin su shigo Allah ka watsa aniyarsu Allah ka tallata lamarinsu a gane su kuma a ɗau mataki a kansu Allah ka tsare mana garinmu da jiharmu da wannan ɓangare namu da dukkan kuma al'ummar musulmi duk inda suke Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka tsare mu ma'aikatan tsaro ya Allah muna roƙonka Allah ka kimsa musu basira Allah ka ba su ƙarfin zuciya Allah ka cire musu kwaɗayi Allah ka sa adalci ga shugabanninsu su biya musu bukatunsu su zauna lafiya haƙoƙinsu su riƙa isa gare su Allah ka taimake su da haɗin kai dukkan ɓangarorinsu su haɗa kai wajen amfani da ilimin da wannan ya samu wannan ma ya amfana da shi yadda za su yi aiki kai haɗe kuma su kawo abin da za su iya cikin ni'imar Allah domin Allah shine komai ba su ne masu yi ba Allah ne mai taimako muna roƙonsa ya taimake su ya tabbatar mana da wannan zama lafiya ya kawar mana da tsoro da firgici ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله